أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks ko iks islam kitabu sunna ala fahmi salafi salih da take nan niyami a jamhuriyar nijar kenan muna muku gaisuwa ta addinin musulunci a duk inda kuke wannan shine darasin mu mai taken hada nasoshi ko yadda ake hada nasoshi ko yadda ake hada ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine zaman mu ko majalisin mu ko darasin mu na 200 kenan kamar yadda yan uwa masu bibiyar mu suka sani muna tafiya ne tare da tafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na al-sheikh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amir al-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami' al-muslimin littafi na biyu littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-rasi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al-a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya to ayar da za mu tashi a kanta domin mun haɗa littafi biyu ne muna bin jerin wato ayoyi na alkur'ani kenan muna cikin dama suratul sajada lokaci ya muna halinsa a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid to ayar da take akan jerin ayoyi ita ce wato aya ta 11 a cikin suratul sajada kuma tana cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab to a mas'ala ta 142 a cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala qul yatawaffakum kace yatawaffakum wanda zai karbi ranku malakul maut mala'ikin mutuwa sun kace sunan shi Asra'il wato duk da yake sunan shi bai inganta ba Asra'il sunan shi dai malakul maut mala'ikin mutuwa alladhi wukila bikum wanda an ka wakilta zuwa gare ku al-aya suratul sajda aya ta 11 malam yace to asnada ya danganta fi hadhihi al-aya a cikin wannan aya al-karima mai daraja attawaffi wato karɓar rai ila malakin wahid in an ce malik an kai malamin kasra ya zamanto sarki in an ce malak mala'iki kenan to nan malakin wahid zuwa ga mala'iki ɗaya wa asnadahu kuma sai ya danganta mutuwa fi ayatin ukhar a cikin waɗansu ayoyi na daban ila jama'atil mala'ika zuwa ga jama'a ta mala'iku ka kaulihi kamar fadar Allah subhanahu wata'ala innal ladina tawaffahumul malaika waɗanda mala'iku suka zo karɓar ransu suratul nisa'i aya ta 97 wa qawlihi da fadar Allah subhanahu wata'ala walau tara idh zalimuna da kaga azzalumai fi ghamaratil maut a lokacin da suke cikin magagin mutuwa wal mala'ikatu mala'iku basitu aidihim sun miƙa hannayensu an gane ko al-aya surata to suratul an'am aya ta 93 malaman lugha suka ce an shafe jawabi na lau kenan walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut la ra'aita amran aziman ko ko ka kaddara duk abin da ka ganin wato ya dace shi yasa aka shafe kaga nan an nuna mala'iku ne suke karban mutuwa mala'iku ne suke karbar rai kenan to kenan kuma ayoyin suna da dama wa asnadahu kuma a wani lokacin sai Allah ya danganta inji mallan fi ayatin ukhra a cikin wata aya ila nafsihi jalla wa ala zuwa ga kansa wa hiya qawluhu ta'ala ita ce fadar Allah subhanahu wa ta'ala Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha Allah shi ne yake karbar rai hina mautiha lokacin da za ta mutu an gane ko al-aya az-zumar aya ta wato abin nan az-zumar aya ta 42 to malin yace to wal jawabu an hadha amsa daga wannan zahirun abu ne wanda yake bayyane to ga wanda Allah ya bashi fahimta kenan wa huwa malam yace amsa ita ce anna isnadahu tawaffi da Allah ya danganta at-tawaffiya wato mutuwa ila nafsihi izuwa ga kansa li'anna malakal mauti domin shi mala'ikin mutuwa la yaqdiru bai da iko an yaqbida ruha ahadin ya karbi ran mutun daya illa bi iznihi sai da iznin Allah wa mashi'atihi da kuma wato yarda shi kenan ta'ala Allah madaukakin sarki wa ma kana li nafsin an tamuta kenan ga aya ba zai yiwa ba ga wata rai ta mutu illa bi idnillah sai da izinin Allah kitaban wato abu ne wanda an rubuta shi ko kuma kitaban abu ne wanda Allah ya wajabta shi duk dai Allah ya rubuta a cikin lauhil mahfuz cewa ba wata rai wanda za ta mutu in ba da izinin sa ba kuma ya rubuta ma a cikin alqur'ani an faɗi wannan cikin alqur'ani ina fata an fahimci ko kuma Allah ya wajabta shi an gane ko abu ne kowa sai ya mutu ba wanda isa ce ba zai mutu ba kullu nafsin za'iqatul maut ya ce to kitaban abu ne wanda Allah ya wajabta shi ko kitaban abu ne wanda Allah ya rubuta shi mu'ajjalan wanda an sanya mishi lokaci an sanya mishi ajali suratu ali imran ayata 145 wa asnadahu li malakil maut Allah ya danganta mutuwa zuwa ga mala'ikin mutuwa li annahu huwa al ma'muru bi qabd al arwah domin shine an ka umurta da karbar rai ko karɓar rayuka wa asnadahu lil mala'ikati ya danganta shi zuwa ga mala'iku li anna malakal mauti domin shi mala'ikin mutuwa lahu awanun yana da mataimaka min al mala'ikati na mala'iku tahta ri'asatihi wanda suke karkashin wato umurnin sa yaf'aluna bi amrihi suna aikatawa da umurnin sa wa yanzi'una ruha suna jawurai ila al hulqum har zuwa ga makoshi ko makogaro ko makoliyo fa ya'khudha malakul maut sai mala'ikin mutuwa ya karbi wannan rayuwa malam ya ce to wal ilmu inda Allah ta'ala ilimi yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala gane ko to wannan shi dai ne abinda malam ya kawo sannan kuma mai tahqiqin wannan littafi a number 3 kenan numero 3 sai kawo wani abu yace zakara hadal jawab wanda ya ambaci wannan amsa akwai ar-razi imam ar-razi fi tafsirihi a cikin tafsirinsa wa qala ath-thalabi malamin thalabi yace fi tafsirihi a cikin tafsirinsa tawaffil malaikati da an ka ce mala'iku suke karɓar rai alƙabdu wan nasu shine su dan korai an nasu kuma su cirike ta wan nazi'ati gharqa wa tawaffi malakul maut shi kuma mala'ikin mutuwa addu'a'u wal amru ya kira rai kuma yayi umurni yad'ul arwaha yana kira rayuka fatujibuhu sai su karba thumma ya'muru a'wanahu bi qabdiha sannan ya umurci mataimaka su karɓo wannan rai wa tawaffillah wa tawaffillah subhana shi ko karɓar rai na Allah khalqul maut Allah shine halicci mutuwa din ina fata an fahimci ni kaga wanda ke cewa da hadisi da yazo cewa za a zo da mutuwa kamar sura ta wato alkabsh rago a yanka ta sun kace to kai kaji wata magana alhali ko a abinda ake nufi da mutuwa rai zai fita daga jiki an gane ko zai fita daga jiki ba zai dawo ba domin in dai zai dawo to wannan matsayin bacci yake wato dan uwan mutuwa ne shi ba domin an kira shi mutuwa wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl kuma yace Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut kaga wa huwa alladhi yatawaffa allati lam tamut fi manamiha to wannan shi ne abinda wato shi kuma malam ya kawo a cikin abin nan yace kuma kadiba cikin tafsiri na Imam Sam'ani inji mai tahqiqin wannan littafi to wannan ita ce amsar da wato ya kawo a nan kafin mu je gaba ya kamata mu ƙara da waɗansu mas'aloli mas'ala ta farko wanda ya kamata mu ƙara da ita shine cewa to shi an ce mala'ikin mutuwa shi yake karɓar rai in mun ɗauki ra'ayi na wannan da yake cewa kira ake nufi kamar yadda shi imamu sa'alabi ya ce to kina shi mala'ikin mutuwa ba dole bane sai ya zo kiran rayukan zai yi su ko waɗancan su je su karɓa to wannan ma ina buƙatar nasi to amma idan mala'ikin mutuwan shin za a gan shi tunda shi mala'ikin mutuwa in zai halarci dukkan wurare to in su mataimaka suna da yawa ba laifi a ce yanzu mutum dubu za su mutu a duniya ko fiye da dubu to mala'ikin mutuwa mataimakan shi suna iya rarrabuwa to shi kuma ya za a iya rarraba tunda an ce yana da mataimaka to kaga nan dole sai an abin nan saboda waɗanda suke kokarin karyatar da akwai mala'iku su ce ma babu mala'iku ko abin da ya kama da haka a'a sai a ce musu dan adam Allah ya bashi ilimi sai yayi TV TV nan ko mu ce tele musamman gidan TV wanda ba na kasa ba na duniya wanda ba na jiha ba za ka iske duk duniya ana ganin wannan mutumin a cikin wannan TV kuma a cikin gidaje miliyoyi to idan Allah ba dan adam ikon da zai yin abin da za a ji shi a lokaci daya a gan shi a lokaci daya a wurare daban-daban to ina ga mala'ikin mutuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ba shi wannan iko kinan ba balantanawa a kwatanta kudura Allah da kudura ko tunani irin abin da Allah ba dan adam na iko wannan da farko kenan kinan mala'ikin mutuwa zai iya bayyana a wurare daban-daban a lokaci daya waɗanda farko kenan abu na biyu wanda ya kamata mu ƙara anan da an ka ce mala'ikin mutuwa mala'iku da an ka ce wukila bikum an wakilta shi to kaga mala'iku suna da aiki daban-daban wani karɓar rai wani rubuta aiki wani kaza wani kaza wani zai iya cewa to a to shi shi Allah subhanahu wataala me yasa ya wakilta mala'iku ba zai iya yi bane a'a ba a kamanta Allah da mu domin Allah ba mu bane don ba dan Allah ba zai iya yi ba ai da kun fa yakunu Allah zai iya yin komai da komai amma ya wakilta mala'iku ne don ganin damar sa kamar yadda ya halicci sammai da kasai cikin kwanaki shida in mun ce kwanaki shida tunda bai hudi ba ko na wajen Allah kenan shekara dubu shida ko ko ya halicce su misali a cikin kwanaki shida irin namu amma ai da ya halitta su da kun fa yakunu me yasa bai wannan ba saboda ganin damar sa kuma ya koya ma dan adam inji malamai wallahu alam tsarin bin ayyuka ba in al'amura lokaci daya sannan kuma ya halicci dabba ya halicci dan adam dan adam sai yayi shekara da shekaru bai tashi ba amma dabba yau aka haife ta yau tana iya tafiya wannan ganin dama ce ta Allah subhanahu wataala ba dan Allah ya kasa bai ba dan adam dama wani waɗannan abubuwa da haka irin wannan taukilul mala'ika da anka ce an yi taukili su ba irin taukili ne dan adam ba an wakilta dan adam domin dan adam bai iya yin komai dole shugaban kasa yana buƙatar gwamnoni yana buƙatar wato ciyaman ciyaman ko mu ce yana buƙatar governor yana buƙatar su prefect inda faransanci ne yana buƙatar sauran dai mutane sarki yana buƙatar wato galadima da kuma mataimaki yana buƙatar hakim bai yana buƙatar kaza su taimaka mishi ga aiki amma Allah ba dan saboda yana buƙatar wannan bai wannan garin damar sa ne kawai yana da kyau mu fahimci wannan saboda abubuwa ne ana yawan bijirwa da su a wannan zamani dan kokarin sa wa shakka game da al'amarin Allah subhanahu wataala inna Allah ala kulli shay'in qadir inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun kuma hikimomin da su sun kasa shi ke yin wannan shi kadai san iyakar su ka wannan hasashe ne za a yi wato istinbati kuma ijtihadin yana izmantuwa daidai yana izmantuwa kuskure wallahu a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta wato za mu tashi mas'ala ta 860 domin shine kawo ayar da take akan jerin ayoyi a cikin suratul sajda a cikin littafin asilatul qur'anil majid malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala huna ya akai Allah ce min sulalatin min ma'in mahin inda Allah subhanahu wataala ce thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahid sannan Allah ya sanya tsatson wato haifa wato tsari na haihuwa na dan adam an gane ko min sulalatin daga tatacce kenan min ma'in daga ruwa mahini wanda yake wulakantacce an gane ko as-sajda aya ta 8 wa qala fi mawdi'in akhar a wani wuri kuma sai ce min sulalatin min tin dan ya ce walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin a cikin suratul mu'minun mun halicci dan adam daga tatatta wato tatattar kasa ko tabo ko yumbu ko laka ko cabo yace kulna za mu ce almazkuru huna abinda an ka ambata wannan a nan cikin suratu sajda sifatu zurriyati adam sifa ce ta zurriya ƴaƴan annabi adam da an ka ce sun maja'ala naslahu min sulatin min ma'in mahin kenan dan adam shine an ka halitta wato ƴaƴan zurriya annabi adam su ne an ka halitta daga digon mani wal mazkuru hunaka abinda an ka ambata can sifatu adam alaihi salam sifa ce ta annabi adam an gane ko yu'lamu zalika malam yace za a fahimci wannan min awwalil ayatayn daga farkon ayoyin in ka kalla fala tanafi babu cin karo da juna domin can a cikin suratul mu'min yace laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin sace thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin an halice dan adam daga tatattar kasa na annabi adam ake nufi sannan aka sanya shi wato ta digon mani amma kuma da ya ce wa bada a halkan insani min qil ya fara halittar dan adam daga ƙasa annabi adam thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin to nan kuma da ya ce ma'in mahin ruwa ne wanda yake wulakantacce ba ana nufin dan adam kaskantacce bane a'a ruwa ne wanda bai da wani haƙir ne ruwa ne wanda bai da wata yawa kuma ma ana ganin shi ba komai ba daga baya sai ya zama to dan adam ina fata an fahimce ya kamata mu fahimci wato wannan kuma wannan yake nuna maka cewa in ka ji qur'ani ya faɗi halitta annabi adam shi kanshi annabi adam lokacin sai a ce an halicce shi da ƙasa khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun wani lokaci kuma ce ya halicci annabi adamu daga cako ko kuma kamar inda nan ya ce wa bada akhalqal insani min tin wani kuma lokacin ya ce ya halici dan adam ko wuce annabi adam da wato ƙasa wadda suke an kwaba ta an gane ko wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun kaga salsal ƙasa ce wadda ta bushe ana konkosa ta an gane ko hama'in cako masnuni wanda ke ya canza ma'ana yana daga sun kace daga sana ne abin da ya dan dauki lokaci kuma wani lokaci yace khalaqal insana min salsalin kal fakhar ya halitta dan adam daga kasko kamar kasa wadda take mai kasko tana kuka kal fakhar wato kamar kasko salsal kasa wadda ya an bubuga tana salsala tana kuka kal fakhar kamar kasko to kenan kasa an debo ta an kwaba ta ta bushe an gane ko sai da ta an ka kwaba ta yi kamar kasa wadda take mai canza wato doyinta ko mu ce kamshinta ko ɗanta sannan kuma ta zama to kamar kasko sannan an kai halitta wannan aqwaru ne an ka fada kuma da an ka ce an halitta adam daga dukkan mani bayan annabi adam ya halitta ya dauki waɗannan aqwarukin sannan kuma sai an ka dauka an ka halitta dan adam daga wato irin waɗannan halaye daga dukkan mani ya koma kasa wani lokaci kaje daga dukkan mani ya koma saren jini daga jini ya koma tsoka daga tsoka koma kasusuwa sannan an ka tufatar da kasusuwa wannan su ma aqwaru ne don wani lokaci sai kaje ya ce khalaqal insana min alaq ya halitta dan adam daga saren jini na annabi adam bai shiga shi inda yace kuma walaqad khalaqal insana min sulalatin min tin na annabi adam kawai zai shiga ƴaƴan shi ba za su shiga ba shi yasa kalima ta insan wani lokacin tana nufin annabi adam shi kadai wani lokacin tana nufin ƴaƴan annabi adam banda annabi adam domin inda yace wato khalaqal insana min alaq an halitta adam daga saran jini to annabi adam bai shiga cikin wannan sannan hawa uba da an ka halitta daga hakan karan annabi adam ba za su shiga ciki ba ina fata an fahimce ni sannan kuma annabi isa shi kuma ba za a iya sanin ba yadda an halice shi domin an halice shi ne da busa ba za a iya cewa ba babu wani cikin halitta sutun da maryam wato ita mutunce amma dai ba za a iya fayyace ba menene yake faruwa akwai kuma inda aka ce al-insani ya shafi annabi adam ya shafi duniyarsa har hawa za ta shiga ciki wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat na annabi adam ya shiga ciki hawa ta shiga ciki isa ya shiga ciki domin jinsin da adam ne ake magana akan sa yana da kyau dalibin ilimi fahimci kalma tana iya zakkuwa amma yakin wani lokacin tana nufin ba wani banda wani banda wani ko tana nufin duka amma kai in ka zabu da kullum sai ka tuma ka yi kalmar fassara ɗaya ka ce haka take nufi kawai ka je abinka daga baya kuma an kai bincike sai a gane hatta da nassin da kake kokarin cewa ka gane shi baka gane nassin ba to kuma yanzu kuma bayan ya bayyana gare ka kayi kuskure sai shi ya nuna baka kai da cewa kayi kuskure kaga karshen sai ka koma kana ba kanka hidima ba addini kake ma hidima ba Allah ya kyauta to wannan na kawo shi ne dai saboda ɗaliban ilimi mu rinka hankalta ma irin yadda wato nasoshi suke tafiya mas'alan mu ta gaba sai mas'ala ta 861 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid malam yace fa in kila idan aka ce kaifa qala Allah ta'ala ya ake Allah yace wa nafakha fihi min ruhi an gane ko Allah ya busa a cikin wato shi dan adam ruhihi wato ransa wallahu ta'ala munazzahun anir ruhi Allah ya tsarkaka daga ruhi na fata an fahimce ni ya ce to kulna za mu ce ma'anahu abinda ake nufi na faka fihi ya busa a cikin shi min ruhin daga ruhi mudafatun ilallahi wadda ana danganta ta ne zuwa ga Allah bil khalqi Allah ya halicce ta kenan ta fuskar halitta ake danganta ta zuwa ga Allah ita wannan rayuwa din wal ijadi da samar da ita al ijadi daga aujada yujidu ijadan Allah ne ya samar da ita labi wajen akhar ba ana nufin sashen ruhi ne na Allah ba wanda Allah ya sanya cikin dan adam daga nan ka ado ko wancan aqida ta al-hululiyya nan kuma zaka gane lugha tana tasiri a cikin nassi da kuma aqida da kuma fahimtar nasoshi domin da yace min ruhihi min ibtida'iyya ce ruhin da ya fito ne daga wajen Allah an gane asalin shi daga wajen Allah ya fito nan ba tana nuhin min tabidiyya bace daga ruhin Allah ne Allah ya dan baskato ko ya ɗebo ya sanya ma dan adam kaga ashe harafi ko lugha tana tasiri wajen mi wajen fassara nasoshi shi yasa za ku ga kiristoci suna cewa ai Allah subhanahu wata'ala ya ce annabi Isa wa ruhun minhu ruhi ne daga gare shi kenan sai zamanto shi ma Isa Allah ne to idan sun kace haka nan ne kenan duk dan adam ma ya koma Allah dan nan ya ce wa nafakha fihi min ruhihi kenan duk dan adam ma sai ya koma Allah kaga aqida ta hululiyya da ittihadul kawn da ittihadul wujud duk sai ta zo a'a nan da yace wa nafakha fihi min ruhihi nan min ibtida'iyya ce libtida'il ghaya ruhin daga wajen Allah yake ko kuma min ruhi ruhin halitta ce ta Allah sannan kuma daga wajen Allah yake kamar yadda Allah subhanahu wataala ce a cikin suratul jathiya wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min Allah ya hore muku dukkan abin da ke cikin sammai da kasai sai ce jami'an dukkan su minhu da an ce minhu sashi ne da Allah kenan komai ya zan Allah ba min tabidiyya bace min libtida'il ghaya ce ma'ana dukkan su daga wajen Allah suke halitta ce ta Allah in ba haka ba sai ka je ka yi banna don haka irin wannan shubha dole sai mun tashi tsaye wajen sanin irin yadda ake yi ka karanta yadda huruful ma'ani ake fahimta su ka diba cikin mughnil labib an kutubil a'arib libni hisham al ansari kaga kowane harafi ma'ana nawa yake dauka kuma ka dubo ka dubo da tafai da aka yi a karkashin huruful ma'ani waɗanda aka yi kuma imamu suyuti a cikin al-itqan fi ulumil qur'an ya kebe babi a cikin adawatut tafsir kaga kowace kalma cikin qur'ani misali harufa ga ma'anar da take dauka da yake ya take ta bayani amma dai ka san ma'anoni daban-daban kakka je wajen fassara ka je kai fassara wanda take mai hatsari sanin ka'idodin ilimi yana taimakawa ulumul ala kullum muna faɗa cewa yana da muhimmanci sanin ulumul ala ka fahimci aqida ka fahimci tafsiri ka fahimci hadisi ka fahimci shari'a yana taimakawa kwarai da gaske to amma in babu su wani lokacin sai ka iske rigimar da ake yi saboda ba fahimci ka'idodin ilmi bane wallahu ta'ala a'lam mas'alar da zamu je gaba kuma ina kira zuwa ga dalibai afwan kafin mu je wannan mas'ala din shine cewa kalima ta ruh kullu cikin qur'ani ba tana da ma'ana ɗaya ba ruh tana iya zakkuwa da ma'ana ta wato rai ruh kamar yadda Allah ya ce wa yas'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila kalima ta ruh wani lokaci in ta zo tana nufin mala'ika jibril tanazzalu al-mala'ikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr sannan kalima ta ruh tana iya zuwa cikin alqur'ani tana nufin wahayin da Allah yake yi Allah subhanahu wataala ce yunazzilul mala'ikata bir ruhi min amrihi kaga suna safka ne ba da mala'ika jibril wanda ake nufi ba su suke safkar da mala'ika jibril ba a'a mala'iku suna safka da wahayi ne sannan kuma wani lokaci in an ce kuma mala'iku sun safko da wahayi kuma an san mala'ika jibril ke zuwa a'a ana turo mishi mataimaka ne ina fata an fahimci ne ya kamata mu fahimci wannan sannan an ka ce ar-ruh wani lokaci ana nufin al-qur'ani an kira shi ruhu domin alkur'ani yana rayar da zukata ne Allah ce wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman to amma in baka san wannan ba kuma kullun sai ka zo kai fassara daya kai zaman ka kace haka take nufi ina fata an fahimce ni akwai wani littafi mai muhimmanci cikin wannan babi ana kiran shi al-wujuh wan nazair na Imam Damaghani da sauran littafan da malamai sun kai kuma kadiba cikin al-mufradat fi gharib al-Qur'an shi ma yana dan kawowar wato irin waɗannan bayanai Allah ya taimake mu mas'alar da zamu tashi akan ta ta gaba mas'ala ta 862 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid malam yace fa in qila idan anka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace huna anan qul yatawaffakum malakul maut kace mala'ikin mutuwa shine ke karbar ranku suratul sajda aya ta 11 wa qala ta'ala sai Allah yace fi mawdi'in akhar a wani wuri tawaffathu rusuluna kina hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun a suratul an'am aya ta 61 kenan nan an ce mala'iku ne suke karɓa ruwan manzannin mu kenan waɗanda muka turo su karɓi rai nan ana nufin ba manzanni ba annabawa a'a manzannin da Allah ya turo don su karɓi rai don ya ce Allahu yastafi min mala'ikati rusulan wa minan nasi dan kaka ce rusulan na ana nufin annabawa na mutane wa qala ta'ala sannan Allah ce fi mawdhi'in akhar aw wuri Allah ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah shine yake karɓar rai lokacin da za ta mutu suratul zumar aya ta 42 yace kulna za mu ce Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki huwal mutawaffi shine mai kashewa bi khalqil maut domin shi halicci mutuwa kaga nan mutuwa halitta ce kenan dan an ce ta mutu ba abin mamaki bane ga dan Qur'ani suke cewa mutuwa ba ta mutuwa dan Allah ce alladhi khalaqal maut wal hayata Allah shi halicci mutuwa kuma shi halicci rai to tunda ita mutuwa halitta ce to me zai hana ta mutu kuma kaga wannan babu wani abu kana son ka karetar da hadisi sai ka zo ka karetar da ma Qur'anin baka sani ba to huwal mutawaffi Allah kin Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki huwal mutawaffi shine mai kashewa bi khalqil maut shi halicci mutuwa wa amara alwasa'ita sai ya umurci alwasa'id waɗanda ya sanya wato su zamanto ƴan aikinsa bi nasir ruhi kenan su ne mala'iku masu zare rai an gane ko wal mala'ikatu almutawaffuna su ko mala'iku masu kashewa a awanul awanu malakil mauti masu taimaka ma mala'ikin mutuwa ne jagoran su wanda ke karɓar rai wa hum yajzubuna ruha su suna jan rai min al-afari tun daga wato al-afar al-afar ana cewa aka he kenan ko aka fa ko kuma mu ce tun daga wato horutta kenan na hannaye kenan da da abin da kuma kafafuwa ilal hulqum har sai sun jawo ran ya kawo zuwa ga makoshi ko makogaro ko makoliyo wa malakul maut shi ko mala'ikin mutuwa ya tanawalu ruh sai ya karbi rai min al hulqum daga makoshi ko makogaro ko makoliyo fa sahhatil idafatu sai dukkan dangantawa da an kai sun ka inganta kulluha dukkan su gaba daya ma'ana danganta shi zuwa ga Allah shi ya halicci mutuwar ba a iya karbar rai sai da izinin sa an gane ko sannan kuma su kuma mala'ikun mutuwa suna karɓar rai ne saboda su an kasa su zo su ta tsoron a cikin jiki shi kuma mala'ikun mutuwa sai shi karɓi wato wannan rai kamar da an ka ce zai sanya ta a cikin wato in rai ce ta gari zai sa ta cikin wato likafani ko kyalle na gari akwai kamshin kamar kamshin turare a cikin shi in kuma mummunan rai ce za a sa ta cikin wato mafi abu wanda yake mai mai doyi kamar da dai na soshi ayoyi da sai sun kai bayanin tafsirin yadda ake karɓar rai za ka ɗauki maudu'i ne wato yadda ake karɓar ran mumini da ayoyin da suka zo da kuma yadda ake karɓar ran kafiri da ayoyin da suka zo da hadisai sai ka haɗa sai kai maudu'i wato mai tsawo da irin yadda za a ɗaukar darussa kan mutuwa wanda yana daga cikin abin da ke sawar da yawa waɗansu likitoci suke musulunta wani yake ba da labari akwai wani wato likita wanda yake matsayin ina ganin kirista ne to amma wani bawan Allah aka kai a hospital ko a gidan likitan nashi sai Allah ya masa rasuwa to shine aka zo aka ce su diba mutumin an ji baya magana sai aka zo aka ce har Allah ya karbi ransa to shine yake ce ma shi wannan mutum dan uwan wannan mutumin ni ma musulmi ne kamar shi likitan yake doctor yake ce masa ni ma musulmi ne na musulunta yace dalilin da yasa kuma na musulunta shine cewa mafi yawancin mutanen da ake kawo suna mutuwa na ga mutuwa daban-daban ya ce amma mafi yawancin waɗanda ake kawo su mutu in dai musulmi ne sai ka iske ba mu sun mutu ba ya ce amma galibin waɗanda ake kawo ba musulmai ba waɗansu sai mun kulle kofa ya ce to irin wannan ya faru sau ɗaya sau biyu sau uku ya fi a kilga ya ce a ƙarshe wannan ya ya gane addinin musulunci gaskiya ne sai musulunta da kuma waɗanda suke aiki tare da shi sun kai mutum ina ganin ko hudu mataimakansa amma yaron sa ne guda kaɗai abbai musulunta ba kaga wannan yana cikin alama darussan da za a iya ɗauka a ƙarƙashin wato ɗaukar rai ayoyi da dama sun yi bayanin wannan da hadisai wallahu ta'ala alam to mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 863 malam yace fa in qila idan anka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah ce inna ma yu'minu bi ayatina hakika waɗanda suke waɗanda kadai suke yin imani da ayoyinmu alladhina idza dhukiru biha waɗanda idan an kai musu wa'azi kharru sujadan suna faduwa suna masu sujada suratu sajda aya ta 15 malam yace walaysal mu'minuna alhali ko mummine ba su kasance ba munhasirina sun wato takaita fi man huwa mawsufun bi hadhihi sifa wato wanda ya sifantu da wannan sifa wala hadhihi sifa shartun fi tahaqquqil iman kuma wannan sifa ba sharti bace ta wato imani domin da in an ka ce inna ma tufidul hasr tana nufin wanda kadai yake yin imani tufidul hasr wal ithbat ta nuna an sha makance kuma an tabbatas to sannan kuma sai an ka ce waɗanda ya ambaci ayoyin Allah suna faduwa suna sujada to amma ko ai ba duk wanda aka karanta ayoyin Allah ba ya fadi yake yin sujada ba shi kadai ne an mai imani ba ko da baka fadi kai sujada ba ai kana kai kabbara misali to sannan kuma a'a don ba kai sujada ba dan an karanta ayoyin Qur'ani ai ba shi ke nuna kai ba mumini bane to kuma an ce waɗannan ne kawai ke wa astuwa to shi ne malam yace to wannan hasarkin kaka zamu yi da shi malam yace kulna zamu ce al-muradu bi qawlihi ta'ala abinda ake nufi da fadar Allah subhanahu wata'ala zukkiru an gane ko biha idan an kai musu wa'azi da ita ai wu'izu an kai musu wa'azi wal muradu bis sujudi abinda ake nufi da sujada al khushu'u shine kankan da kai wal khudu'u an gane ko da tawadu'i an gane ko shi ma dai khudu yana nufin wato wato kamar ka ce khudu kankan da kai ko jayuwa in ji malaman zauri wat tawadu da kankan da kai fi qabulil mau'izati wajen karɓar wa'azi bi ayati llahi ta'ala da ayoyin Allah ka yadda da abinda an ka faɗa wa hadhihi sifa ita ko wannan sifa shartun fi tahaqquqil iman shine cewa sharadi ne cikin tabbatar imani wa nadhiruhu tamkar irin wannan ayar qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala innal ladina utul ilma min qablihi wadanda anka ba su ilimi tun gabanin sabka alqur'ani to anka ba su ilimi amma da imani don ahlul kitabi ba dukkan su da sun kai imani ba idza yutla alaihim idan an karanta musu yakhruna lil azqani sujada suna faduwa lil azqani ko sun kace alal azqani ake rufi kinan lamu sai zaman to ne ya bace ta ta yi ba akan ada suna faduwa akan azqan wato habobin su jam'i na haba azziqn sujadan suna wato yin sujada suratul isra'i aya ta 107 kenan ta yi bayanin wannan kenan waɗanda suna karba ayoyin kenan ya khirun lil azqan sujadan nan sujudi ya zamanto sujudi ne wato sujada ta yarda da karba ba sujada irin wannan ta ka fadi kai sujada ba الثاني معنى تبيو كو أمسى تبيو أن معناه أبن أكي نفي إنما يؤمن بآياتنا وأن نسكي إيماني لآيهم إيمانا كاملا تكتشين إيماني to man ittasafa bi hadhihi sifa wanda ya sifattu da wannan sifa an gane ko waqila wadansu malamai suka ce a'a al muradu abin da ake nufi bil ayati da ayoyi fara'idus salawatil khams salloli fara'id jam'i da farida kenan salloli guda biyar da Allah ya farlanta wal muradu التذكير بها abinda ake nufi التذكير بها ay tunatar da ita bil adhani da wato kiran sallah wal iqamati da iqama kinan sai zamanto abinda ake nufi waɗanda suke yin sujada in an yi kiran sallah sun da sun kai imani da ayoyin Allah masu kiyaye salloli guda biyar waɗanda Allah ya wajabta haka waɗanda sun ka fassara shi da wato sujuda kenan sai zamanto nan an yi abinda ake cewa cikin balaga utliqa juz'u wa urida bihi kullu an ce sun faɗi suna sujada amma ba sujada ake nufi ba wato dukkan sallolin farilla ake nufi sannan kuma nan da inda an ka ce abinda ake nufi da shi cikakken imani kenan waɗanda suke da wagga sifa kenan sai zamanto nan hasr ne gaira haqiqi ba hasr ne wato ba asul ne hakiki ba ba nan aka ce waɗanda suka yi imani ana nufin cikakken imani ba kowane imani ne ake magana kan shi ba sai zaman tona hasur ne ko kasur ne inji malaman usulul fiqh da malaman balaga idafi ba hakiki ba ma'ana kenan ba ana nufin su kadai bane ana nufin a'a masu cikakken imani ake nufi wanda zaka kuma qur'ani yana kawo irin wannan uslubi dan haka sai ka karanta uslubul qasr da uslubul hasr da anwa'ul hasr da ma'anil hasr da asbabul hasr da fawaidul hasr sai ka fahimce shi a cikin ilimin balaga da usulul fiqh in ka zo cikin nassi in akwai shi dan ka san yadda zaka iya wato fitar da ma'ana mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 864 malam yace fa in qila idan aka ce qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala afa man kana mu'minan shin yanzu wanda yake mumini kaman kana fasikan yana zaman tuwa tamkar wanda yake fasiki la yastauna ai ba za su zaman tuwa dai ba aya ta 18 cikin suratul sajda malam yace ya dullu wannan yana nuna ala annal fasika cewa mutumin da afasiki la yakunu mu'minan ba mumini bane qulna malam yace zamu ce al fasiqu huna fasiki anan bi ma'anal kafir ana nufin kafiri bi dalili qawlihi to dalilin da yake nuna cewa kafiri ake nufi fadar Allah subhanahu wa ta'ala ba'dahu bayan wannan wa qila lahum dhuqu azaban nar alladhi kuntum bihi tukadhibun an kace ku dandana azaba ta wuta wadda kuke karyatawa da ita kaku mai karyata azaba wuta kafiri ne ba mumini bane ina fata an fahimce ni a cikin suratu saba wa qila lahum dhuqu azaban nar allati kuntum biha tukadhibuna sai kai hattara kai alaran bai har da alqur'ani nan azaban nar alladhi kuntum bihi can kuma azaban nar allati kuntum biha tukadhibuna nan bihi shina kuma ne zuwa ga al'azab azaban nari allazi kuntum bihi can kuma cikin suratu saba azaban nari allati kuntum biha abdabiri na kuma ne zuwa ga anna babu wata matsala sannan wanda ya karyatar da wuta babu wuta ai ya karyatar da azabu wuta wanda ya karyatar da azabu wuta kamar dai ya karyatar da wutan ne babu take ina fata an fice duk da yake wanda ya karyatar da azabar ba dole bane ya zamanto ya karyatar da wutar domin tana yiwa ya zamanto akwai wutar amma shi na ganin ba zai shige ta ba ina fata an fahimci ne akwai dan bambanci kadan suratul sajda aya ta wato 20 kenan to dan haka tunda sun karyatar da wuta kenan nan fasiki kafiri ake nufi wat taqsimu malin yace rarrabe abubuwa yaqtadi kaunul fasiq al madhkur huna kafiran idan da yake an yi taqsimi ne an raba su gida biyu to yana nuna cewa fasikin nan kafiri ake nufi la kaunu kullu la kaunu kullu fasikin kafirin ba ana nufin dukkan fasiki kafiri bane domin taksimin da yasa nan an kace mumini da kafiri ne an ka kawo mumini da fasiki to shi ko kishiyar mumini kafiri ne kidan ta fuskar taksimin da an kai an ka gane nan fasiki kafiri ake nufi wa nadhiruhu tamkar irin wannan qawluhu ta'ala fadan Allah subhanahu wa ta'ala afa naj'alul muslimina kal mujrimin yanzu za mu sanya musulmi su zamanto kamar mujrimai to kaga kidan musulmi daban nan mujrimi kafiri ake nufi domin ba duk mutumin da ya aikata laifi ba yake mi yake kafiri to amma nan da yake musulmi an kai muqabala an kai taksimi da mujrimi sai zama to nan kafiri ake nufi suratul qalam aya ta 35 wa qawluhu ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala am hasibal ladina ishtarahu sayiat yanzu waɗanda sun ka aikata mummuna asalin aljurhu shine yin rauni ko ko alkasbu kaje ka aikata wani abu to am hasibal ladina ishtarahu sayiat yanzu waɗanda sun ka je sun ka aikata mummuna aiki sun ka aikata aika aika suna sawa tsammanin an naj'alahum musanya su kal ladina amanu wa amilus salihat kamar waɗanda sun kai aiki suka aikata aiki na gari ka kenan wannan ya nuna as-sayiat nan ba ko ce irin mummuna aiki ake nufi ba nan kafirci ake nufi domin an kawo su muqabala taksimi ne na masu imani an wato rarraba su kenan an ce mumini kenan kishiyarsa kafiri suratul jafiya aya ta 21 malam yace to walam yazam min zalika bai zam lazimi ba ba abu ne wanda addoli ba anna kullu mujrimin dukkan mujrimi kafirun a ce kafiri ne a'a al ijram mutumin da yayi ƙarya yayi ijrami ya aikata laifi amma ba kafiri bane sai in ƙaryar ta zama to ƙarya ce wanda yayi ma Allah da gangan sai a ce to ya kafirta mutumin da misali ya shagiya ba a ce mishi kafiri sai a ce zaman to mai sabo in ba yan hawari ba da suke kafirtar da masu sabo an gane ko to dan haka dai wala anna kulla musi'in kafirin kuma ba yiwa a ce duk mutumin da ya munana aiki kafiri ne domin munana aiki mutumin da bai yi sallah misali sallah ba a cikin lokacinta misali mutum ne ya ƙi yin sallah ko kuma mu ce misali mutum ne wanda ya ƙi kyautata wa iyayensa amma yana da hali shi bai cutar da su bai kyauta musu ba to ai kaga ya bai yi abin da Allah ya ce ba to wannan ba za a kafirtar da shi ba sai dai a masa wa'adi a ce to wane ya kamata ka kyautata ma iyayenka kiran kaga wannan ba duk mutumin da ya muna aiki ba shi yasa irin wannan yana da muhimmanci fahimtar sa a shari'a kuma cikin addinin musulunci domin kalmar da take ɗaukar ma'anoni masu yawa in baka fahimci wannan ba sai ka zo kai fassara da kai ɗai daga cikin su kuma ba shine ake nufi ba sai kai banna kun ga kalma ta fasiki nan ta zo tana nufin kafiri amma a wani lokaci kuma ba kafiri take rufi ba domin asalin alfusuku shine fita daga da'a Allah da zaran ka saba ma Allah to kai huruji daga da'a Allah to kenan wannan shi kenan sai a ce kai kafiri ne kenan duk mutumin da aikata sabo ma ya kafirta da wannan khawarij sun kai aiki sai suka ta kafirtar da musulmi suna ta kashe mutane ana ba su makamai tura suna ce musu ai kafirai ne haka kalma ta kafirci ba kullun take nufin fita daga cikin musulunci ba a wani lokacin kafiri ana nufin wanda ya fita daga cikin musulunci Allah ya ce wal kafiruna hum zalimun to kuma wani lokacin kalma ta kafirci tana nufin a bai kai abin da a fitar daga cikin musulunci ba fir'auna ya ce ma annabi Musa wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta wa anta minal kafirin ka aikata aika aikar da ka aikata kuma kai kafiri ne to ai fir'auna ba ma musulmi bane balle ya ce ma annabi Musa kafiri yana nufin kai butulu ne ka butulci mu ni'imar da mun kai maka sannan wani lokaci kalma ta zalunci tana nufin fita daga musulunci wal kafiruna hum zalimun wani lokaci kuma kalma ta zalunci ba tana nufin an fita daga cikin musulunci ba bani isra'ila da Allah ya ba su abinci kuma daga ba su kace suna son a canza sai Allah ya ce wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun duk ni'imomin da muka musu da suka bijire ba su zalunce mu ba kansu suke zalunta to ai wannan bayan mun su kafirai bane a anan su kamar mu wato kansu ne suka zalunta domin wato sakamakon wannan wahala gare su zai dawo su ne za su wahala haka ga kalma ta munafinci wani lokacin tana nufin munafinci fita daga cikin musulunci kamar inda Allah subhanahu wataala ce innal munafiqina fi dharki al-asfali min Allah wani lokacin kuma munafici yana nufin a'a ba mutumin da fita daga cikin musulunci ba kamar hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda yace ayatul munafiqi salas ayatul munafiki uku ne to kaga idza hadatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wadanga abuwa guda uku idan yayi alƙawli zai saba to idan da an ce duk wanda ya alkawari ya saba ya fita daga cikin musulunci to yana ganin musamman ban san wanda bai kafirta ba duniya ba gaba daya wa idza wa'ada akhlafa wa idza wa idza hadatha kadaba idan yi magana sai ya karya kenan duk mutumin da ya taba yin karya ko so daya ya fita daga cikin musulunci to ai ban san mutumin da bai taba yin karya ba in ba annaba ba an kafe suwa dole za a yi san mutum lokaci ya yi kuskure ko godeyan mutane sai su yi karya wai za tu min khan in an amince shi yaudara duk mutumin da ya yaudara ko mi karancin ta sai a fitar da shi daga musulunci kuma can cikin wani hadisi yace arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa abu guda hudu sai sun kace to kajiya can yace uku inji wai ko ne yace hudu sai malamai suka ce a'a da yace can ayatul munafiqa salafun bai ce ayatul munafiqa faqat ba waɗannan suna daga cikin alamomin gane munafiki sannan can kuma da yace arba'un hudu bayan rufin su kadai bane nan waɗanga guda hudu sun cika ga mutun kana munafiqan khalisan kenan bai yiwa a ce mutum na da imani kuma wadanda abubuwa su dawwama a cikin shi to nan kuma sai a ce ahli sunna sun kafirtar da kaba'ir sai aka ce a'a yana nuna in mutum ya hada waɗannan ya doge akan su yana nuna ba musulmi bane ba yana nufin ba waɗannan abubuwan guda hudu in sun cika za a kafirtar da shi da kaba'ira amma dai wanda ya doge akan su to ya nuna cewa wani mutum ba musulmi bane ya kamata mu fahimci yadda ake hada na shi yan uwa to da haka ne mata munafinci wani lokacin tana nufin munafinci annifaqul i'tiqadi wanda yake da alaka da aqida shine yake fitar da mutum daga cikin musulunci akwai annifaq al'amali na aiki wannan bai fitar da mutum daga cikin musulunci sai in mutum ya kafirta to kaga rashin sanin wannan zalunci fasikanci munafinci ina fata mu bicin riya riya akwai da take fitar da take fitar da mutum daga cikin musulunci mutum ya koye kafirci ya bayyana imani kaga yayi riya to kina wanda ai kafiri ne amma mutum yana mumini ya wani aiki don saboda wani wani makhluk wannan bai fitar da shi daga cikin musulunci amma na ta bata aikin in kuma aikin murarrababbe ne ana iya rarraba shi wanda an riya ta shiga cikin shi kamar wato misali a ce mutum ne ya raba littattafai guda goma to na ɗaya da na biyu da na uku har zuwa na tara duka yayi don Allah sai riya ta shige shi cikin na goma to waɗancan taran sun yi amma gudan ya lalace in sallah ce kuma mutum yayi riya to in dai ba ya tunkuɗe wannan riyar ba har ya samu ta shiga cikin zuciyarsa to kuma sallar ta ɓaci don ba a iya rarraba sallah to kaga ne tana fitar da mutum daga cikin musulunci to ya kamata sayyi'a mummuna in shirka ake nufi ta fitar da mutum daga cikin musulunci sayyi'atan kuma in tana nufin a abinda bai kai shirka ba kuma bai kai kafirci ba bai fitar da mutum daga cikin musulunci ba domin kalma ta sanya atar rashin mummunan aiki tun daga shirka har abin da yake karamin zubi duk mummuna ne domin yana muna nama dan adam ya gare ta a cikin littafin shi a ranar tashin alkiyama ko ko dan adam bai son ya ga ana a ganshi yana aikata mummunan aiki to shikenan kai baka fahimci ma'anar kafirci ma'ana nawa ke dauka ba zalunci ma'ana nawa ke dauka fasikanci sai ka je duka kafirtar da mutane wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul zalimun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul fasiqun shikenan sai ka je kullun kai ta kafirtar da mutane ka fasikantar da su ka fitar da su musulunci a'a an yi maganganu da bada ba karkashin wannan aya kafirun in ya yarda cewa wadansu malamai suka ce wannan ayoyin ma wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna tana da alaka ne wato da su al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam domin su ne ake ba labarin inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur sannan kuma walan yahkum bima anzalallahu fala yakum zalimun tana da alaka ne da yahudawa domin Allah ya ce wa katabna alaihim fiha an nafsa bin nafsi wal ayna bil ayn wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikum al fasiqun sun kace da alaka ne da mutanen wato masihiyya kin kristoci domin ya ce wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fihi shikenan wadan suka ce a'a dukkan su da kafirun da fasiqun da zalimun an gane ko wato da da kafiruna da zalimuna suna da alaka ne da ahlul kitabi domin da amana magana at-taura ne shi ko fasiquna yana da alaka ne da wato kristoci domin an ce wali hukum ahlul injil wadansu daga cikin malamai suka tafi cewa to a'a duka ma'anarsu kafirun shine idan mutum ya aikata abinda zai fitar da shi daga cikin musulunci zalimun idan mutum ya aikata yayi hukunci da abin da ba Allah saukar ba har ya zalunci wani ya kwace haƙƙin wani fasikun kuma idan ya aikata wani abu ya hukunci da abin da ba Allah ya saukar ba amma bai zalunci kowa ba abin zai tsaya karan kanshi to sai mun tu fasiki wadansu suka fassara haka nan wadansu suka ce cewa a'a dukkan su da kafirun da fasikun da zalimin kai a dauke su abu guda kafirun akwai kufurin wanda ke fitar da mutum daga cikin musulunci akwai wanda bai fitar da mutum daga cikin musulunci fasikun akwai wanda ke fitar da mutum daga cikin musulunci akwai wanda bai fitar da mutum daga cikin musulunci zalimun akwai wanda ke fitar da mutum daga cikin musulunci akwai wanda bai fitar da mutum daga cikin musulunci idan mutum ya hukunci da ba da abin da Allah ya saukar ba ba dan yana ganin ya halatta ya aikata ba ya hukunci da shi ya san haramun ne ko ba yana ganin akwai hukunci wanda ya fi na Allah ba ko ba yana ganin akwai hukunci wanda addini da na Allah ba ko da bai yi hukunci da shi ba kuma bai yadda akwai wani hukunci wanda ya fi na Allah ko ya kai na Allah to nan sai a ce kufurun duna kufurun fiskun duna fiskun zulmun duna zulm idan kuma yana ganin a'a yayi don saboda yana ganin haka ya dace yayi ba sai ya aiki da na Allah ba kuma ya halatta gare shi ko ko yana ganin yayi don saboda wannan ya fi na Allah ko ko yana daidai na Allah to nan sai fitar daga cikin musulunci ko kuma ma bai yi hukuncin ba amma yana ganin cewa akwai wata shari'a da ta kai daidai da ta Allah ko ta fi ta Allah ko ko ta Allah a watsar da ita to nan ko da bai aiki da bai yi hukuncin ba sai fitar daga cikin musulunci rashin wannan rashin koma ma littattafai ka diba cikin littattafai wanda maganganun nake kawo ba wai ni kadai na kawo su ba ka diba cikin tafsiri na Sheikh Ibn Uthaymeen ka diba ka gani ka diba cikin tafsiri na Ibn Jarir al-Tabari Sheikh al-Mufassirin riwayat da yiwo daga salaf ka diba cikin littattafai da dama na tafsiri kaga tafsirai na ahli sunna da sun ka fassara shi idan ba haka ba zaka je ka dauki wata fassara ka je ka ta kisan mutane ka zo masallaci ka bude wuta ana sallar asuba ka ce kayi jihadi ga kafirai can waɗanda suka baka makaman su ba sa sallah makiyan Allah ne kwata kwata masu baka kuɗin da makaman da abincin da suke baka din da ya hanyar da zaka samu labaran da zaka kai hari su ba sa sallah makiyan Allah ne kuma ka zo kana kasa musulmi kana ruguza su Allah ya gane da mu don haka da yana da kyau ɗaliban ilimi a yi hattara kuma a gane yadda matsaloli na ilimi suke wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 865 malam yace fa in qila idan aka ce ma fa'idatul uduli menene fa'ida ta wato karkacewa an kaulihi ta'ala daga fadar Allah subhanahu wataala fa inna minhum muntaqimun mu masu musu uquba ne intiqam kenan fi qawlihi ta'ala inda Allah ce wa man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbih wani na amma fi zalunci daga wanda an ka ambatar da shi daga ayoyin Allah an gane ko to al'udul na da an kace karkace ma'ana an canza salo ne ake nufi a cikin ilimin balaga an ce al'udul marmakon a ɗauki wannan sai an ka canza salo an ka ɗauki wannan shi ne abin da ake son a ci malam ya ce ƙulla za mu ce lamma ja'alahu azlama zalama lokacin da ya sanya shi shine wanda ya fi kowa zalunci summa tawa'ada sannan Allah ya kace yayi alƙawalin azaba kullal mujrimi daga dukkan mujrimai bil intiqami minhu cewa zai yi ma dukkan mujrimi intiqami azaba dalla ala annal azlama sai wannan ya nuna cewa wanda an mafi zalunci yusibuhu nasibul awfa zai samu rabo mafi cika shine al-awfaru al-wafiru shine cikakke kenan min al-intiqam na daga wato hukuba da za a yi na azaba walau qalahu bid-dhamiri da ya kawo shi dhamiri lam yafid hadhihi al-fa'ida da bai kawo wannan fa'ida da yace fa inna min al-mujrimina muntaqimun domin a cikin suratul zukhruf sai ce fa inna minhum muntaqimun kaga minhum yana koma zuwa ga su mutanen makka waɗanda sun ka bijire ma ayoyi amma da ce inna min al-mujrimina bai ce inna minhum ba kamar da ya ce cikin suratul zukhruf dan ya nuna maka cewa su waɗanda za a yi ma wannan azaba mujrimai ne ina fata an fahimce ni to abinda zamu ƙara a ƙarƙashin wannan ayar da cewa man azlam nan tambaya ce amma ba ta neman amsa ba suna cewa istifhamun ne wato mushrabun fihi abin nan abin nan wato istifhamun bi ma'ana wato annafi ai la azlam sannan wani lokaci an kawo su wato istifhamun ne wato mashubun bit tahaddi kamar inda Allah ce wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wane ne yafi kyakkyawar zance kaga nan kamar yayi tambaya ne amma kuma da tare da tahaddi kenan ya kore kuma babu shi kuma sannan kuma ya kalubalanta in akwai wanda ya ce akwai ya kawo nan kuma ya kore ne tare da kuma wato shi ma ta haddi domin ba yadda da aika samu wannan azzalumi min man zikira bi ayati rabbih daga wanda anka wato ambaci ayoyin Allah thumma a'rada anha ina fata an fahimce ni thumma a'rada anha inda Allah subhanahu wataala ya ce wa man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun a cikin suratul kafi wa man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbih fa a'rada anha nan can suratul kafi da fa'unna wani sai ma qaddamat yada an rama mai hadda alqur'ani sai ayi hatta to wannan shi ne abinda malam ya kawo amma kafin mu je mas'ala ta gaba shine abinda zamu kara shine da Allah ce wa man azlam ba wanda ya fi zalunci daga wanda an ambaci ayoyin Allah to wani lokacin kuma sai ce wa man azlamu mimman mana a masajidallahi ba wanda ya fi zalunci wanda ya hana mutane su yi ambaton Allah a cikin masallacin Allah wani lokacin ce wa man azlamu mimman mimman iftara Allah kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay to nan wanda ya fi zalunci wanda ya fi zalunci wanda ya fi zalunci kuma dukkan su ya zamu yi da su sai malamai suka bada amsa guda biyu waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa a'a kowanne a cikin fagensa shine ƙororuwa cikin makaryata babu wanda an mafi ƙarya irin wanda ya ma Allah ƙarya kina yanzu akwai wanda ya ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ƙarya hadisi na sahih muslim man kadhaba alaihi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar wanda ya mini ƙarya da ganganto ya ma tattalin kansa ya ma kansa tattalin wurin da ya shiga a wuta to ina ga wanda ya ma Allah ƙarya kinan kaga cikin waɗanda suke ƙarya suke ƙarya da wanda ya ma wani ƙarya da wanda ya ma wani ƙarya ba wanda adda ƙarya irin wanda ya ma Allah subhanahu wataala ƙarya to sannan kuma wa man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbih fa a'rada anha duk cikin masu bijirewa babu wanda an mafi zalunci irin wanda an ka ambaci ayoyin Allah sai ya bijire kinan babu wanda an mafi muni daga cikin bijirewa irin wannan da sauran da irin wannan sai aka ce to kore a fagen sa wadansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a wa man azlamu dukkan su waɗannan za a tara su azlamu azlamu azlamu sai aka su ne kororuwa gaba ɗaya duk cikin su babu wanda ya zalunci class ne ta waɗanda an mafi zalunci sai a hada su wuri ɗaya wadansu malamai haka suka ce wallahu ta'ala a'lam mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 866 malin yace fa in kila idan anka ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa yaquluna kafirai suna cewa mata hadha al-fathu wani lokaci ne wannan hukunci zai zo domin al-fathu nan ba ana nufin budewa ba nan fataha wani lokaci yana zuwa da budewa fataha wani lokacin yana nufin wato hukunci kamar da Allah ce in tastaftihu faqad ja'akum al-fathu in kuna neman Allah ya hukunci Allah ya hukunci suratu sajda ayata 28 kinan da yace wa yaquluna mata hadha al-fathu ya ce to su'alun an waqtil fathi tambaya ne suke yi lokacin da za a yi hukunci su kafirai wa huwa yawmul qada shine ranar da za a yi hukunci bainal mu'minina wal kafirina tsakanin mu'minai da kafirai yani yawmul qiyama ana nufin ranar tashin alqiyama fa kaifa tabaqahu ma ba'dahu jawaban to ya za a yi kuma abin da yazo bayan wannan aya na tambayar da sun kai zaman to daidai da amsa tambayar da suka yi shine tabaqahu ya dace da shi ya ce kulna za mu ci domin an ce kul yawmal fathi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum sai an ka ce to ranar da za a yi hukunci kafirai imanin su ba zai amfane su ba alhali ko su sun tambayi yaushe ne za a yi yinin to kaga ba a ba su wannan amsar ba to ya za mu yi ya za mu kokari mu da tas tsakankanin su malam ya ce kulna za mu ce lamma kana su'aluhum tambayar su da ta kasance su ala takzibin tambaya ce ta karyatawa wastihza'in da izgili bi yawmil qiyamati da ranar tashin alqiyama la su'ala istifhamin ba tambaya ba ce ta neman sani to ujibu sai an ka ba su amsa bit tahdidi da yin narko tsoratarwa almutabiki wanda ya dace littakzibi da karyatawar da sun kai wal istihza'i da isgilin da suka yi la bi bayani haqiqatil waqti ba a ba su amsa ba da haqiqanin lokacin da wato kiyama za ta tsayu tunda tambayar da suke amsa suna so a ba su lokaci ne mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 867 malam yake cewa fa in kila idan an kace ala qawli man fassara al-fatha bi fathi makka in an ka dauki fassara wanda yace tafi cewa akan fathu ana nufin fathu makka tunda an ce za a ci nasara za a bude makka aw bi fathi yawmi badr ko ko ya ranar fathu badr ranar da za a yi hukunci inda Allah ce in tastaftihu faqad ja'akum al-fathu shi ko na makka idza ja'a nasrullahi wal fathu fa kayfa wujjiha al-jawab an qawlihi to yanzu ya za a yi a bada amsa daga a daidaita wannan amsa daga fadar Allah subhanahu wataala qul yawmal fathi la yanfa'u alladhina kafaru aka ce ranar da za a yi fathu ko fathu makka ko fathu badr kafirai imanin su ba zai amfane su ba al-aya suratul sajda aya ta 29 wa qad nafa'a ba'd al-kuffari ba'd al-kuffari imanuhum sashen kafirai imanin su ya amfane su fi zainikal yawmaini zainika ana nufin daga hazari wato guda biyu wato cikin waɗannan kwanakin guda biyu ko mu ce ranar badr ko mu ce ranar fathu makka wa hum tulaqa sune at-tulaqa jam'i na at-taliq kenan wanda an ka saki an ka bar shi ya ci gaba da yancin sa alladhina amanu wanda sun kai imani yace to kulna za mu ce al-muradu abinda ake nufi annal maqtulina minhum waɗanda aka kashe a badrikin ko a fathu makka ake nufi la yanfa'uhum imanuhum imanin su ba zai amfani su ba fi halil qatl lokacin da suka ga mutuwa kama lam yanfa fir'aun kama yadda bai amfani fir'auna ba kama lam yanfa fir'auna imanuhu kama yadda fir'auna imanin sa bai amfane shi ba inda idrakil gharqi lokacin da wato al-gharq wato nutsewa cikin ruwa ta rishke shi ta kai gare shi wannan bai amfani shi ba to wannan shine karshen suratu yan uwa as-sajada a cikin waɗannan littattafan guda biyu da muke tafiya akan su nan zamu dakanta tun da lokaci ya fara karatuwa abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta muna abu guda na karshe da zamu kara shi waya quluna mata hadal fathu cikin alqur'ani guda ne kacal sauran kuma waya quluna mata hadal wa'du mata hadal wa'du in kuntum sadiqin wanda ya zo a wurare daban-daban a cikin alqur'ani mai girma abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh